صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والحاكم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله بحر المحيط إلى ذاك الكلام بسم الله الرحمن الرحيم الكلام abin da ake kira kalamu a wajen malaman nahau kalamu na ƙaunin mufidun aiha sun sukutu zi ta kallumin alaihi sun wakila sami'un wakila balhuma wa shar'u qasdin wa ifadatin bima yujhalu saha kattihadi man nadaq ishkalu taswiri hilati zaka haqq شرط المفيد فيه اصطلاح ليس له في لغة يراه استثنان واسم مع فعل يتري في كلمة واسم وحرف لم يصح كالفعل مع حرف خلاف من زعم ذلك قدر جملة قال لا نعم يا زيد يا سدد مسد الفئل ضمير ما قام مفيد القول مؤتمن السلك ورده الهبر والغير إنشاء ففيه ففيه من ففيه من أثر جاراني أوجه با ففيها بني والغير إنشاء ففيه من حسر كلامنا abinda ake kira kalamu a wajen malaman nahau ba a wajen malaman lugga ba ko masu wani ilimi a'a masu ilimin nahau kadai ana so a bada tarifin kalami ne a wajen su malaman nahau kaulun shine duk wata magana nan da aka ce kaulun ya fidda ya fi tasisi daga a ce lafazu yawa mufidu wanda yake kuma ya bada ma'ana cikakkiya to wannan ake kira kalamu ai me ma'anar ya zamo mufidin ai hasun sukutu zai ta kallumin alaihi ai shirin mai faɗar magana ya dace a kai in magana da in an faɗe ta za a ce shi wanda ya faɗi maganar ya faɗi wani abu wato ya faɗi magana da za ta fahimci wani abu banda dan ya faɗi maganar da ba za ta zama kamar haka ba wannan ba kalamu bane yanzu misali in yace zaidun kawai wannan ba kalamu bane sai fa in ya zo a jawabin tambaya kamar an tambaye shi man da'a waye ya zo don yace zaidu don nan zai zama kalamu yadda nan gaba za a faɗa cewa irin nan ana kaddarawa yawa ana kaddarawa da'a zaidun da'a za a kaddara da'a wanda aka shafe haka ne yanzu sare in yace in ji ka ne in ka zo mu to me zai in ka je masa din me zai shi wannan ba kalamu ba ne amma yace in ji ita ne a karantuka in ka zo min zan girmama ka wannan ya zamo kalamu saboda ya faɗa haka ya shiru ai an ƙaru an ƙaru amma in yace in ji ita ne in ka zo min to ai ba a ƙaru cikakken ƙaruwa ba in ka zo min me duk ta yi ma ya dokar ka zai in ka je maka ɗin ko irin kaga ta yi rarrabtuka ya shafe shi yasa da Allah wa za a faɗa haka yadda ya je ai ba zai adda ya je ba ko ya zamo shi mai faɗar magana in ya shiru a kansa za a ce ya faɗi magana mai ma'ana sur ka kiyaye wannan wato ka kiyaye wannan nan ne da farko da aka ce kauro ya fidda lafazin da yake muhimmali kamar daizu daizu ba kauli ba ne amma kamar zai to shi ya shiga a cikinsa kuma kenan ashe duk abin da za a ce a kalamu ne banda rubutu kenan rubutu ba a ce masa kalamu a wajen malaman nahau ko da yake a wajen malaman lugga shi ma kalamu ne haka nan nuni in aka yi nuni malaman nahau za su ce ba a kalamu ba saboda ba ruwansu da nuninka amma wajen malaman lugga za su ce a wannan ma kalamu ne haka nan sauraro shi ma a wajen malaman nahu ba kalamu ba ne amma a wajen malaman lugga duk kalamu ne yana daga inda aka yi amfani kalamu ana nufin rubutu hadisin da aka mato daga sayyida Aisha Allah ya kara da gare ta ta ce ma baina daftayil musafi ko daftayil musafi kalamun abin da ke tsakanin bango biyu na Qur'ani da wannan bangon da wannan zance ne na Allah ma baina daftayil musafi kalamun la kaga nan abin da yake rubuce amma ta kira shi kalam ta kira shi kalam yana daga anu a kiran nuni kalamu faɗin mawaƙi da yake cewa a shara bidar fil'aini kai fata ba ali ha ishara ta mahazunin walan ta takallami fa a yi kanto an na ɗarfa kad kana marhaban wa ana sa bil habibin musayyin daga nan ya kira abin da aka yi nuni ya kira shi kalamu to wannan a lugga ne ba a nahau ba ba a nahau ba wakila sani wasu ce shirin mai ya kyautu a kansa ko da shi mai faɗar magana yana ganin bai gama faɗa ba amma shi mai sauraron sa ya riga ya gamsu to sai a ce an samu kalam wakila manhuma akwai kauli na uku anan da cewa a da aka ce sukutu ana nufin sukutul mutakallimi wasani da mi'a sai in yayo ya zamo shi mai faɗar magana in ya tsaya nan a ce ya faɗi magana mai ma'ana shi ma mai sauraron ya ce ya saurari ma'ana magana mai ma'ana wa shaɗu ƙasle a ce magana ko da tana da ma'ana cikakkiya ba ta zamowa kalamu sai inda yake an yi ta da nik shi yasa kenan kamar daga nan zancen mai bacci ba za a kiransa kalamu ba ko da a ce ya faɗi wanda yana da ma'ana mai bacci don ya ce tashi ko ko gani nan zuwa gani nan zuwa ba kalamu ba ne tunda yana faɗa ne ba da nufi ba ba da nufi ba abu ne wanda yake faɗa a wajiyar hankalinsa wa ibadatin bi ma yajhalu haka nan sharɗanta cewa ba a cewa kalamu ne sai ya fa'idantar da abin da ba a sani ba amma da wani zai ce as-sama'u fawqana sama tana burbushin mu to waye bai san sama tana burbushin ba a sai mara hankali a ko al'auru ta tana tana ƙasa da mu to irin wannan sai a ce ba kalamu ba ne kenan tunda bai fa'idantar da abin da ba a sani ba amma ya ce ja a zaidu to wanda bai san cewa zaidu ya zo ba yanzu ya ji cewa zaidu ya zo saha to wanda sharuɗan guda biyu ya inganta a ce a sa su a cikin kaza ya inganta a ce an sa su a cikin kaza wato ibn malik ya ce eh haka ɗin sharaɗi ne amma abu hayya ne ya ce ko ɗaya waye ya ce haka ai shi ma zan san ne baccin kalamu ne haka nan wanda ya ce as-sama'u fawqana shi ba kalamu ya faɗa kaddi haliman nadak kamar kuma akwai wani sharaɗin shi ne a ce shi wanda ya faɗa ya zamo ɗaya da wani zai ce ja'a sai wani ya ce zaidun wannan sai a ce ba kalamu bane saboda sai dai wanda yake ja'a din ya zamo shi yake zaidu ko wanda yake zaidu din ya zamo shi yake ja'a a iskalu taswiri hilafi zaka a ce wato ana ganin suranta sabanin wannan ma abu ne wanda yake mai rikitarwa har da gaskiya da gaskiya wato ibnu qasim yace akwai wani malami ibn qasim wanda shi ma dai malami ne a fannoni da yawa musamman nahu balaga usulul fiqh da fiqh a to yake cewa ai a ce ma magana za ta zo daga mutum biyu a ce wannan ya faɗi wannan bangaren wannan ya faɗi wannan bangaren ai ba zai yiwu ba yawa wannan ai ba ma zai yiwu ba domin yanzu idan wani ya ce ja'a sai wani ya ce zairu wai abin da yasa shi mai cewa zaidu din ya tsaya kan zaidu saboda wannan da'a din da wannan ya faɗa shi yasa kamar shi ma ya nufa ni kamar ya faɗi ya nufi ya ce ja'a din shi yasa za ta zama a makaddarawa a magana shi yasa nan shi John Lai ya bi Jalaluddin Suyuti a wajen cewa maganar nan ta Ibn Qasim tana da gaskiya akwai ƙamshin gaskiya a ciki sharkul mufidi fihi da aka ce sai magana ta zama mai ba da ma'ana sannan take kalamu istilahu istilahi ne tsari ne na malaman nahau laysa lahu fi lugati yurahu ba bayani bane akan yadda abin yake a lugha ba yadda abin yake a lugha ba a'a yadda yake ne a wajen su malaman nahau yattari shi kalamu yana bayyana ismaini a suna biyu wani wakacin kalamu ta yi a ce an same shi daga gwama sunaye guda biyu kamar zaidun ka'im wasmin ma'afil haka nan kuma yattari kalamu yana bayyana a cikin gwama suna da fi'ili kamar kwama zaidu ismaini wasmin ma'a ma'a alif kafar ɗauri ne a kanta ba fataha ba ismaini was mustaqilun min ma fi lin ma fi ismaini was mustaqilun min ma fi mustaqil lin yattari fi'ilin yattari mustaqilun yattari din mustaqil لين يتري مب مستفعل لين يتري لين يتري شيء مستفعل لين يتري wato ya zama kenan sai a mashi ma'aɗin ya fi kyau kenan ismaili wat mustafilun min ma'afi musta'ilun min ma'afi wato musta'ilun ya zama ashe abin da ya faru a cikin taf'ilar ɗanyu ne ko ma'adin ya yi daidai to fi kilmatin wasbin wa harkin lam yasi lam yasi a ce an samu kalamu fi kilmatin a kalma ɗaya to lam yasi bai inganta ba kalma ɗaya bayan da za a yi ta ba da kalamu sabanin wani malami mai suna ibn dalhata da yake a ya yi kalma ɗaya ta bada kalam kamar aka da yake da a zaidun kace a da a zaidun zaidu ya zo kace na'am wai na an ɗin ai ta kalma ɗaya ce wato cewa kalma ɗaya ce ta bayar to amma za a bada amsar da malamai suka bayar ga shi ibn dalhata wasu ne maharkin haka nan lalafi a ce an samu kalamu daga suna da harafi da inganta ba kamar ya zaidu ya zaidu harafi ne da suna ga wasu suka ce ashe kenan harafi da suna yana ba da kalamu yanda ibn al-juwayni imam al ya kawo a wannan littafin nasa na usulul fiqh ya sunansa barakatu ko a barakatu haka ya kawo haka to amma aka ce wannan magana rarrauna ce bata inganta ba ko yadda amriki ya wake ya amriki ya wake wannan magana nazmu barakatu waye yake amriki kana amriki ne na to ai ba da umar da ke ne na ya rike yin da yake haka ko banda kai ya amriki ya wace wajen to kan fili ma harfi haka nan fili da harfi ba sa ba da kalam kan fi'ili ma'a kan fi'ili ma'a wannan ne dole a daura alkafa ta ma'a harfin hila mustaf'ilun kuman za'a mustaf'ilun kan fi'ili ma'a dole a daure an gafata ba ma'a wannan ta biyu ba waccan ta saman ba kal fi'il ma'a mustaf'ilun harfin hila mustaf'ilun kuman za'a mutaf'ilun tabilun guda biyu sun kubuta tabila ta uku ita ce ta gaba da haban ko an shafe na biyu sakin tabil ba kamar yadda ba a samun kalamu daga fi'ili da harafi kamar karkama ƙwarƙama khilafu man za'am zalika sabanin wanda yake ai haka akan samu kalamu daga kalma ɗaya ko akan samu kalamu daga sura da harafi ko akan samu kalamu daga fi'ili da harafi to duk wannan maganganun ba ingantattu bane kaddar dolakan Allah me yasa aka ce ba ingantattu bane shi wancan inda tsanata ya ce ai la kalamu ne aka ce to ai la din akwai abin da aka shafi in aka same ka hal ja'a zaidun kace la ka ba da amsa amma nan la din ita kadai ce a'a ko na da ke tare da ita da aka shafe la ja'a zaidu na'am aka nan tambaye ka ta aka tambaye ka hal ja'a zaidu ka amsa da na'am to shi ba fa Allah ka shafe ka ba ka ce na'am ja'a zaidu ya zaidu da aka ce suna da harafi suna ba da kalam aka ce ai misalin anida'i to aka ce ai ita ya din anan saddar da saddar fi'ili ta tsaya matsayin fi'ili ne kamar an ce al'u ko unadi ramiyu ma kama in aka ce hal kama zaidu sai ka amsa ka ce ma kama a nan ka kawo ne ka kawo harafi da fi'ili amma kuma aka ce an samu kalam aka ce to ai ba iyaka harafin da fi'ilin bane akwai ramiri ma kama huwa mufidul qawli wanda hada haduwar su shi ya bada qawli muta min sirqi wa raddi hilaba duk wata magana ya tayo a ce in an faɗe ta gaskiya ce ko ko a ce ba gaskiya ba ce to wannan ake kira khabaru khabaru wal gairu insha wanda yake ba haka ba kuwa ba a ihtimalin a ce an faɗi gaskiya ko ba gaskiya ba to shi ake kira insha'i kamar iki zo ko hal inda ka zaidu wanda ya inda ka zaidu ai shi kansa tambaya yake ba a ce ya faɗi gaskiya ko ya faɗi ƙarya ba bai ce zaidu yana wajen ka ba yana tambaya ne zaidu yana wajen ka ya sa wani magana ta sa ba za ta yi a ce ya faɗi gaskiya ba ba za a ta yi a ce ya faɗi saɓanin gaskiya ba fa fihi man hasar kalamu ya iyakanta a cikin waɗannan guda biyu ko sirka ko habaru ko insha wanda wannan baitin kamar shisho abdullahi ya ɗauko shi ne daga wanda littafi ɗan sauyawa ya kaɗan daga wani littafi ya ɗauko waye ne gudun jumali gudun jimani ya kawo kawo ka fos illa ya ka wagairul insha wala sali sakar shi yake faɗa ko wagairul insha wala sali sakar alkalim a can an gama bayani akan kalam to za a bayani yanzu akan abin da ake kira kalim ma rakabuhu min salasinil kalim ma rakabuhu min salasinil kalim na kalo ake ana abinda aka hawa da shi daga kalmomi uku shi ake kira kalim duk magana da yake an haɗa ta daga kalma uku to sunanta kalim kuma ba sai lalle an haɗa suna da fi'ili da harafi ba laulami fi ko da bai ba da ma'ana ba shi yasa kalimu ta yanzu zamo kalamu ne kalimu ta yi zama ba kalamu ba an fahimta yawa yanzu misali in aka ce zaidun kama abuhu to wannan kalimu ne kuma kalamu kalimu ne saboda kalmomi uku ne ko hudu ma aka hada kuma kalamu ne tunda yana da ma'ana cikakkiya zaidu mahaifinsa ya tashi amma in aka ce in kama zaidun in zaidu ya tashi to wannan ma kalimu ne amma ba kalamu ba in zaidu ya tashi to ne zai faru ba ka kamusar ba shi yasa wannan sai a ce me kalimu ne amma ba kalamu ba akan samu a kalimu kadai wanda ba kalamu ba kamar yadda akan samu kalamu wanda ba kalimu ba kamar zaidun qa'imu zaidun qa'imu kalma ne ce ba ta kai uku ba shi yasa kalamu ce amma ba kalimu ba ya shi yasa sukan haɗu sukan ware akan samu abin da yake kalimu kuma kalamu ne akan samu abin da yake kalimu ba kalamu ba akan samu abin da yake kalamu ba kalimu ba aukar filo ko da a nau'i ɗaya ne ulik da yake an sani kamar shi zaidu kama abuhu zaidu kama abuhu kalimu ne tunda daga kalmomi har kuda hudu ne ma walaysa jam'a shi kalimu da ake faɗa ba jam'i bane kalimu ɗin nan ba jam'i ba ne sunan jinsi ne jam'i bal fa jinsul kalima bari sunan jinsi ne na kalma kalimatu guda ɗaya inda yawa sai a ce kalimu yawa irin wannan yana da dama a larabci kamar gurfato bene ɗaya gurafu benaye da yawa gurafu kamar tamuru dabinai da yawa da tamratu ƙwayar dabino guda ɗaya ko kamar na halo na halo wajajen zuba da yawa na halatu a wajen zuba guda ɗaya ko na halo bishiyoyin dabino da yawa na halatu bishiyar dabino guda ɗaya domin wannan da shi ake kira sunan jinsi jam'i sunan jinsi jam'i akwai sunan jinsi ifradi me misali sunan jinsi ifradi a shi ne dai wanda muka faɗa ai sunan jinsi ne jam'i ko wannan sunan jinsi ne wanda ta a ce ba mufradinsa ko jam'i ne ma da mai da mufradi amma ina misalin sunan jinsi ifradiyi insanu to ai shi wannan suna ne na mufradi ba su to a yi kira sunan jinsi ne ko sunan nau'i amma kamar ne yanzu insani ai insani guda ɗaya in sun haura ɗaya ana ce masa insani amma shi a sunan jinsi ifradi shi yadda abin yake ka iya kiransa haka duk ƙanƙantarsa duk yawansa ina misalinsa a ya su da jinsi ne yahudi guda ɗaya yahudu da yawa kaga da bambanci ba za ka ga ba yahudi biyu ka ce yahudiyu ba sai dai yahudiya ne ba za ka ga guda uku ka ce yahudiyu ba sai dai ka ce yahudu insanu ai an faɗa eh kamar kisa a ake ba guda ɗaya ne yawa ma'u ma'u shi ne ruwa fi yawansa in za ka haɗa tekunan duniya gaba ɗaya ka haɗa indian ocean ka haɗa pacific ka haɗa da atlantic da sauransu didde ma'u ne kuma in ruwa gwargwaron ɗigo ɗaya ne ma'u ne don wannan shi ne sunan jinsi ifradi wanda kalmar ta yi a sake ta a kan dawa duk iyaka yawa ta yi a sake ta a kan ɗan guntu ko kamar misali kamar ne adu to shi wannan saboda ana tafi da shi wani tsari ne sai ya zama amma ba wai sunan jinsi ba ne amma dai akwai irin yanzu misali kamar zahabu zinari duk yawan zinari zahabu ne duk kankantarsa inda zinari ne zahabu ne kaga zahabu ashe sunan jinsi ne ifradi ko wato irin wannan shi ake kira sunan jinsi ifradi amma sunan jinsi jam'i shine wanda galibi aka rabe tsakanin ɗaya da da yawan da ta ta sai ta zo a ɗayan a galibi ko da yake aka sami da yake tar take zuwa a mai yawan a shafe tara ya zo a guda ɗaya kamar kam'u da kam'atu kam'u suna wani tsiri da kam'atu wani lokacin kuma akan bambanta tsakanin ɗayan da da yawan da sa ya a ɗaya kamar yahudiyu a ce yahudu a da yawa ko arabiyu a ce arabu arabiyu balarabe ɗaya arabu kuwa larabawa da yawa a nan ko kamar yahudiyu ne da yahudu to miyahu wannan in an yi jam'insa ba wai don yawansa ba ne saboda iri-iri ne yawa ana duban cewa iri-iri ne amma ba wai yawansa ba ne yawan ruwa ma'u ne amma an ce miyamu to saboda cewa da na can ko da na rijiya da na sama da na dutse da abin nan to wannan shi ne yake sawa a ce biyahu to na a ina jirgatu shi ma sunan jinsi ne ifradi tun da azurfa duk kankanta ta firratu ce duk yawanta firratu ce shi yasa shi ma sunan jinsi ne ifradi to ilahu balligari haza za'ama sabanin wanda yake a a ai jam'i ne sabanin wanda yake a a jam'i ne to liljulli fi ba fauka asharatin ulif wato an saba da shi ana kawo shi a cikin abin da yake ya haura goma shi kalimu kalmomin da yake masarar sun haura goma ko aka ce ba shanun da sun haura goma wannan shine fahimtar mai kulli mafi yawan malamai wafisiwa da a ce bai kai goma ba kalma kalimatu kenan to in ba ta kai goma ba a ce kalimu jam'u ta'in wa alif a ba a ce kalimu ba sai dai a ce kalimatu kalimatu a wajen tasirin kalil da wasu daga malamai yan kaɗan daga malamai suka ce a shi kalim yana zuwa ga jam'i mai yawa yana zuwa da jam'i ɗan kaɗan wato wanda ba su da yawa ma uku ma kalimu ne uku ma kalimu ne kamar yadda ishirin dubu duk kalimu ne a wani tafi a ƙallamin salati ko abin da yake akwai ba a amfani da kamar kalimu ko duk wani sura wanda yake sunan jinsi ne jam'i a cikin ƙasa da uku sai uku da abin da ya haura uku shine ake amfani da shi a ce kalimu ko shanu sun kai uku abin da ya haura uku shine za a ce baƙaru baƙaru wanda akan wannan ibn malik yake il ato aljumlatu sai bayani akan jumla bayani akan jumla to a ila wasu bayanan suka ce turadikul kalama turadikul kalama ita jumla da jumla da kalamu duk ɗaya ne shi yasa tana fitar da kalamu ma'ana tana zuwa da ma'anar kalamu turadiku turadiku ɗin fi'ili ne daga radafa yuradiku shi yasa sai da rukuwa da asalin fi'ilin ne kalma hudu ne radafa ko masjirin sulati ne daga radifa ya koma radafa yuradiku turadiku kalama shi kuma kalama maf'ulun bihi ne kayan masulun ne akwai wasu daga malamai da suka tafi akan cewa da kalamu da jumlatu duk ɗaya ne da jumlatu da kalamu duk ɗaya ne kamar zama hashari shi ya tafi akan wani wal asa amma zancen da ya fi inganci wanda ibn sharif ma a kansa yake a amubin ita jumla ta fi umumi fiye da kalamu shi yasa duk wani kalamu to jumla ne amma ba dukkan jumla ce take kalamu ba kamar yadda ahadan yake faɗa a cikin nazu qawaidul irabi ko kullu kalamin jumlatun wala aksa falaysa kullu jumlatin kala kullu kalamin jumlatun wala aksa falaysa kullu jumlatin kala shi yasa zan sani in ja'a zaidu ja zai da sunan a nan wajen jumla ce amma ba kalamu ba za a ce jumla shara'i ce jumla shara'i ce ko yanzu misali a ƙur'ani idza jaa nasrullahi to jaa nasrullahi jumla ce ta sharadi idza din shar'iyya ce amma jaa nasrullahi din nan ba kalamu bane sai an hada da ne dan fasar bihi ya hamdi rabbika فسبح بحمد ربك سنن يزمو كلام الفرد فيها مطلقة shi yasa ita ba sai ta ba da cikakkiyar ma'ana ba istimiyatu akwai wadda take jumla istimiya kamar zairun qa'im ko a fatiha fatiha gaba ɗayanta jumloli hudu ne jumla ta farko ismiya ce ita ce alhamdulillah wanda daga nan har zuwa maliki yawmin din jumla ɗaya ce alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmin din jumla ɗaya ce wanda wannan jumlar jumla ce ismiya tunda mubtada ne da labari fi'liya akwai jumla fi'liya kuma a fatiha muna da jumloli guda uku wanda suka rage duk fi'liya ne shine iyyaka na'budu jumla ta biyu kenan wadda fi'liya ce iyyaka nasta'inu ita ma jumla ta uku kenan ita ma dai fi'liya ce ihdina daga ihdina siratal mustaqim har zuwa ƙarshe jumla ɗaya ce illa iyaka akwai akwai jumla ta silan mausuli wadda ba kalamu ba ce ita ce an amta an amta to zarfiya akwai jumlar da take zarfiya kamar inda ka zaido ko tijjani zaido jumla tana zamowa zarfiya ce bisadan idan ya zamo a farkonta akwai zarafi ko jari da majnuni filfi idan ce sharɗiyya akwai wasu da suke cewa akwai jumla sharɗiyya amma malamai gagga suka ce ai ita kanta jumla sharɗiyya ta shiga a cikin jumla fi'iliya ya zama misali idza jaa nasrullah wannan jumla shar'iyya jumla ce kuma fi'iliya is musnadu wa musnadu lahu huma domin abin da ake kira jumla shine inda yake an samu musnadu da musnadu lahu zasadari a zasadau wanda yake suna da haƙƙin su zo a farkon wanda suke da haƙƙin su zo a farkon yanzu kamar alhamdulillah da ma ai alhamdulillah shi ne da haƙi ya zo a farko tun da mubtada ne shi asali a cikin labari ya zo a farko alji ba wannan ya ya zawai da alji kulla harfin kuddima duk wani harfi da ya zo a farko ba a ta tafi sai a jefar da shi kamar in kama zaidu ba za a ce in kama zaidu kama zaidu din jumla ce filiya ba za a kula da wannan in din ba وذات وجهين أكوكو الجملة نوع جملة تهدو إتتي ذات وجهين أنا wato ya dace da yadda shi kansa suyuti ya raba ta a farida ko ya siyatun fi'iliyatun zarfiya wa za ta wajen haini da hannun jiya ya sun kissa ita jumla wadda take za ta wajen haini ita ce wadda take suna ya zo a farko bil arzi fi'iluha amma zama fi'ili ya zo kuma a bangare na biyu ta kamar zainun kama abuhu zainun kama abuhu jumla ce wadda take za ta wata haini in an duba ta wani waje sai a ce jumla ce ismiya tunda an fare ta ne da mubtada amma in an duba ta wani waje sai a ce jumla ce fi'liya tunda asalin ibada sai a ce kama abu zaidin kama abu zaidin ka akasin yastake kamar akasin haka akan samu inda yake jumla ismiya ce amma kuma sai ta koma fi'liya kamar misali zanantu zaidan abuhu qa'im zanantu zaidan abuhu ka'im na zaci zaidu mahaifinsa tsaye yake rai abuhu ka'imin asalin wannan zaidu abuhu ka'imu a zunnu abuhu ka'im kaga jumla ce isiliya kenan amma kuma sai ta dawo fi'iliya da aka gabatar da zanantu din shi yasa ita ma irin wannan za a ce za ta wata haini ne fuska biyu ba ba ta kuma habaran fasura jumla da ta zo a matsayin labari na mubtada da ya gabata to sai ana kiranta jumla sugura kamar misali zaido kama abuhu ko zaido abuhu ka'im to kama abuhu din jumla ce sugura ko abuhu ka'imin jumla ce sugura aw jumlatan habarwa ko ko labarin ta ya zama jumla ko kubra sai a kira ta jumla kubra kamar zaido abuhu ka'im din gaba ɗaya jumla ce kubra shi yasa duk inda ka samu jumla kubra don ka hada da mutada da ya gabata sai koma jumla kubra shi yasa ma'anar dai jumla kubra ita ce duk wata jumla wadda ta kunshi mubtada mubtadan da aka bada labari daga gare shi da jumla ko ismiya ko fi'iliya shi yasa zaidun abuhu qa'imun jumla ce kubra zaidun qama abuhu jumla ce kubra waye zai iya kawo mana jumloli goma daga ƙur'ani wanda za a ce jumla ce kubra a ga mubtada labarin ya zo jumla ban ne mubtada to ina labarin ne? to haka ba jumla ba ce ba jumla ba ce wala ya tafi min al-mala'ika Allah ya tafi ko Allah ya tafi min al-mala'ikati jumla ce kubra ko duk irin wannan kama wallahu ya da'u ila dar salam wallahu ya qari bil haqqi wallahu ya qabiru wa yasu duk wannan jumloli ne kubra saboda kowanne a ciki mubtada ta ƙunshi mubtada da labarin mubtada ya zo jumla ko to a wajen zakan khabaru ha nan akwai ɗigo a kan fa'in ko khabaru khabaru ha wa bi tibarin da ta kuma sura kubra ta wata hanyar ta isnadi jumla ɗaya ta yi a kiranta sugura idan zama ta zo a matsayin labari ga mubtada kuma a kiranta kumra idan ta kunshi mubtadan da aka bada labarinsa da jumla kamar misali kace zaidu abuhu gulamuhu hariru yanzu wannan zaidun abuhu gulamuhu hariru a gaba ɗaya dole sai dai a kiransa jumla kubra gulamuhu hariru wannan jumla kuma ita dole sai dai a kiranta sugura amma zaidun abuhu gulamuhu harun zaidun abuhu gulamuhu harun to abuhu gulamuhu harun a iya cewa jumla ce sugura saboda ta zo ne a matsayin labarin mubtada a iya cewa kuma jumla ce kubra dangane da cewa ta kunshi mubtada wanda aka ba da labari daga gare shi da jumla abuhu gulamuhu hariru gulamuhu mubtada hariru labarinsa to wa kullum kowane daga wannan gudura za a gane shi inda fahani in an tsaya an kula wannan duk bayanin da ake za a iya cewa za a gane shi ne in an fa kula in an fahimta sai wata magana da shi shi abdullahi ya gabatar a nan wanda shi suyuɗi ba a nan ya kawo ta ba shi suyuɗi ya kawo magana da za ku ji yanzu da za mu ji yanzu a babun hali amma shi abdullahi ce a ai na ganin tun da ana magana akan jumla kamata yi a karasa magana akan jumla ba a kai ta can babun hali ba shi ne jumlar da take tana da mahalli da kuma jumlar da ba ta da mahalli yace laha mahallu ita jumla tana da mahalli a bara halin kasancewa ta labari akwai jumloli guda bakwai wanda suke da mahalli a li'iraji na farko shine jumla da ta zo labari idan jumla ta zo labarin mubtada me mahallinta a mahallin rafa take idan jumla ta zo labarin kana da yan uwanta ne mahallin ka mahallin nasba take idan jumla ta zo labarin inna da yan uwanta a nan ma mahallin rafa take wa zai kawo duk mahallan waɗaya misalan wannan daga qur'ani jumla da yake ta zo labarin mutada a qur'ani da jumla da yake ta zo labarin kana a qur'ani da jumla da yake ta zo labarin inna a qur'ani ba ma daidai za a kawo ba a kawo bakwai bakwai ko ina misalin na inda jumla ta zo labarin mubtada wallahu yuhyi wa yumiit haka ne yuhyi jumla ce ta zo labarin mubtada a mahallin rafa'a take to da ka rafa wannan motsa ne ne ai ba jumla ba ce a'a kayan aka kawo min aljibali biyuda yan tuna labarin kana ne sai wanne kuma ai da yawa irinsa wa kano ya kuluna wa in kano la ya kuluna da wannan indana ko kada kadu ya kununa alaihi ya kadu zai tura yuriyo wanda da mai ta kada da inda malabarin ta za ta zai zo sai ya zama jumla ko to da inna fa inna allaha ya alam inna allaha ya amuru bil adli inna allaha la ya hadi duk inda jumla ta zo labarin kana a mahallin rafa'a take to maf'ula waje na biyu inda jumla take da mahalli in ta zamo maf'uli jumla wadda yake ta zo maf'uli ita ce wadda aka hakaito ta da kauli kamar ƙara inni abdullahi ko ƙara inni a madakun min alƙwalina ko kuma a ba wato a babun zanna ko alama da yake an yi ta'aliki kamar lin alama ayyul hizbaini a sai imana da su a adada to ayyul ayyul hizbaini a hasin ayyul din mubtada ne a hasa labarinsa wannan jumla mubtada da labarin a mahallin nasu ba suke a saboda maf'uli ne na alama hala haka nan waje na uku da jumla take da mahalli shine inda take ta zo hali ina misalin jumla da ta zo hali a qur'ani wannan wakana abuhu ma salihan ta yi ibtida'i ne ai ba wai halin abin da ya faru a farko ba ne yawa ibtida'i a ɗauke shi bisa ibtida'i a kun aka ɗauke shi kan hali sai magana ta rikici wa antum sukara wa antum sukara jumla ce haliya shi yasa a mahallin nasu ba take wanne ka faɗa faƙara in ne sake shi ba a ci gaba da magana ne ba wai hali ba ne in ne sake wannan ita ce mahakiya wadda aka faɗa a baya inda yake ta zo maƙoli in ne sake a mahallin nasba take a mahallin nasba take lima tuzuna ni wa qad ta'lamuna anni rasulullah qad ta'lamuna mahallin nasba take ko a mahallin nasba take ko auja'ukum hasirat suduruhum hasirat suduruhum a mahallin da sadaki haka nan wala ta karabu hunna wa antum akifuna wa antum akifuna a mahallin da sadaki take hali ce wa jawo a bamu yakun shi ma a mahallin da sadaki jumla ce haliya wa ma laha arabta sai ta hudu daga jumlolin da yake suna da mahalli a lirabi shine wadda karafa zuwa gare ta tula ana jibintar da ita a nan ina misali kamar idza jaa rasulullah to jumlar jaa rasulullah a mahallin tara da mahallin da irabi a mahallin jarra take ta hudu kenan jawabu shartin jazim sai ta biyar ita ce wadda ta zo jawabin shar'i mai jazma in hasalat bil fa'i idan ta zo da fa kamar wacce wannan adafi ne a yasa wannan ai ba ita ce muhafir ko shi ne jawabu wanda ba wai ya zo ba wai faraɗa fi'ilin kaɗai shi ne jawabin ba jumlar ba amma ina ya na wata shi ne fi'ilin kawai yake a mahallin ba jumla ba ce yawwa fa in tawallaw fa qul hasbiyallahu to dole qul hasbiyallahu a mahallin jazma ta ce saboda ta zo da fa fa kul hasbiyallah ko wa man yasla rasulahu fa inna lahu nar jahannama khalidin fiha abada to inna lahu nar jahannama a mahallin jazma take saboda jawabin sharadi ne a ba a yi shi ba jazma shar'in jazim idza ko ba shar'i ne wanda yake da zuwa ba ka fahimta aw idza ku ja'atin talab ko kuma zamo tabi idza ku ja'iya kama wa in tusibu sayi'atu bima qaddamat ilayhim idza hum yaqnaquna to hum yaqnaquna din jumla tana da mahalli a mahallin zuwa take aw mufrada ko kuma tabi mufradi jumlar da yake ta abu mufradi kamar misali zaidun ka'imun wayar haku zaidun ka'imun wayar haku to wannan sai a ce yar haku ɗin ya bi ka'imun mufradi shi ya sa yar haku a ma'allin rafa'a take a matsayin labari na biyu au mufrada au zi ko kuma jumlar da ta fi jumlar da take tana da mahalli a lirabi ita ce ta bakwai kamar wallahu ya kabiru wa yabsudu yabsudu din ya bi ya kabiru wanda ya kabiru labarin mubtada ne shi yasa yabsudu ma a mahallin rafa'a take wayannan su ne jumloli guda bakwai da suke da mahalli a lirabi guda nawa ne a cikin jumlolin da yake suna da mahalli a lirabi ake cewa a mahallin rafa'a take guda nawa ne ake cewa a mahallin nasra suke guda nawa ne ake cewa a mahallin jarra guda nawa ne ake cewa a mahallin jazma a'a ba sai ka tsaya faɗa su ba da ɗaya ɗaya da ɗaya ɗaya ba kawai guda kaza a mahallin rafa'a suke guda kaza a mahallin nasra guda kaza a mahallin jarra guda kaza a mahallin jazma guda uku aminne a wa sun fi guda nawa ne a sun fi ko ba su kai ba ko dai sun ko ba su kai ba amma dai ba bakwai ba ne abin da yake akwai guda tara ne amma a ciki guda shida an gama akan cewa suna da mahalli guda uku akwai saɓani guda shida an gama akan cewa duk a mahallin rafa'a suke amma guda uku akwai saɓani kamar yadda yake akwai guda goma sha shida da suke a mahallin nasu ba a cikin guda goma sha shida nan guda goma sha biyu an gamu a kan cewa mahallin nasu ba suke guda hudu akwai saɓani sannan akwai guda nawa bakwai a mahallin jarra wanda guda hudu an gama a kan cewa mahallin jarra suke wato guda uku ko da saɓani sannan akwai guda biyar da suke a mahallin jazma amma dukkaninsu da saɓani shi yasa gaba da jilolin da suke suna da mahalli a jirabi guda talatin da bakwai ne amma a cikinsu guda ishirin da biyu shi ne ba saɓani guda goma sha biyar da saɓani a fahimta in ka haɗa tara da sha shida ishirin da biyar kenan ko ga bakwai talatin da biyu ga biyar talatin da bakwai su ne jimlolin da suke da mahalli a lirabi ko amma a cikinsu guda ashirin da biyu ne ake an yi ittifaki a kan suna da mahalli a cikin akwai guda shida an gama akan mahallin a mahallin a rafa arziki akwai guda goma sha biyu an gama cewa a mahallin nasla suke akwai guda hudu an gama akan cewa a mahallin jarra suke to wayannan su ne yake an gama akan su ga shida ga sha biyu ga hudu shine suka zama ishirin da biyu ko? akwai guda uku da aka ce a ranar rafa suke yi wasu suka ce ba haka bane akwai guda hudu da aka ce a ranar nasara ne suka ce a akwai guda uku aka ce a ranar jarra ne amma suka ce a sannan akwai guda biyar wanda da su ne na mahallin jarra da dukkanin su da sabani ko wa gairu wa gairu wa gairu mubtada jumlar da ba ta da mahali al'irabi ma jalat jawab shari ita ce wadda ta zo jawabin sharadi duna kaidi ma halat duna kaidi ba faduwa a nan banda kaidin da ya gabata a baya shine ba ta zo da fara ba ko izafi da'iya kamar da ya zama sharadin kansa ba mai jazma ba ne kamar jona fasar bishi bi hamdu rabbika ba a mahallin jazma ta kyau tunda iza ba sharadi ne mai jazma ba ta farko kenan auka sani ko jumla ta zo jawabin rantsuwa ita ce ta biyu kamar wa kalamu ma anta dole ma anta ne mata rubuta da zuwa ba ta da hali a lirani tunda jawabin rantsuwa ce ko ya sai wa da kimi na kalamu da wasali ko ya yi wasan me ina anzalna dole ina anzalna ba ta da hali a lirani idan ta zo jawabin rantsuwa ne aw arara ko jumla da yake a ta yi itirari kamar fa'in lam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar to walan taf'alu jumla ce mutarrida ba ta da mahalli al-iradi aw wasala ita ce ta uku ko ko ta zo jumla sila kamar an amta alai yana an amta alai ba ta da mahalli saboda silan lazina ne aw fassara ko ta zo fassara ta fassara abin da ya gabata kamar wa asarun da wannan zai zalamu hal haza illa basharun mithlukum to hal haza jumla ce da ta zo jawa fassara na juwa din da aka faɗa a baya shi yasa ba ta da mahalli al-iradi amma akwai sabani sharubin ya ce a ai yadda na juwa din yake a mahallin nasu ba to ala za an mansuri ma mansuri ne da fita mukaddara to ala za la sharu su zai zamo shi ma mansuri au bada'at ko jumla ibtida'iyya jumla ibtida'iyya kamar ina ina kan kausa to ba ta da mahalli al-irabi au zitala ko kuma ta bi jumlar da ba ta da mahalli al-irabi jumlar da yake ta bi jumlar da ba ta da mahalli al-irabi to ita ma ba ta da mahalli al-irabi jumlar da ta bi jumlar da ba ta da kamar ta zo aka adata ta akan sunan mausuli wane ne zai kawo a ƙur'ani inda aka kawo wa mausuli silarsa sannan aka adabta wata akanta a kawo kamar wajen goma ko ya kaɗan ina ma na fi na? A'a, ba ita bace. Ai wannan silar guda ɗaya ce. shi ne a kasamtun illa na ruhumullahu a kasamtun la na ruhumullahu su fiye su ɗaya amma akwai wanda yake ta zo ɗin to shi ne an adabta a kai ko amanu kafaru su ba amanu an adabta ko kuma wata sufa wata wata wani mansuna alladina amanu shi ya kana taɓona ya fi kyau a ce hali ne ba a tafi ba ne a kan amanu alladina amanu hada kaunihim muttaqin Allah ba wai kawai sun ce sun yi imanin ba ba sa kiyaye ba sa tsoron Allah ba wannan ba kaga hali ne kenan amma kawai misali wallazina kafaru
الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم to wanda tabbacin mutum ba lalle ya zamo ma'adofi ba yawan ka ba wannan ta dace ko inna ladina aqamu salata inna ladina anfaqu mimma zakara amma kuma ba lalle haka ba ta ya zamo wa'annan jumlolin na daga baya hali ne ya fahimta inna ladina yatluna kitaballahi ma'a kaunihim muqimina lis-salati wa munfiqina mimma razaqahu hala kaunihim muqimina salat suna karanta littafin Allah halin zama wasu suna tsaye da sallah ba sai karatun qur'anin amma ba tsaye da sallah ba ba suna karanta qur'anin halin kasancewa wasu suna ciyarwa daga abin da muka ba su ba karatun ƙur'anin amma in an samu a cewa ba kenan ko to to an zai tare wani habari ya tuwa tunan ya tafi da yawa ko jimla da ta harabiya habariya allati ma ɗuribat lissari ita ce wadda ba ta zo an neme ta ga wani abu ma'ana da ta gabata ba ta gabata ba hatima lalle lalle فوصفه فعل wannan za a mata irari akan cewa sifa wato in jumla ta zama ɗalabiya ce wannan ba za ta iya zama ba sifa ba sai dai bisa tawili kamar na mawaƙi wanda suke kawo baitin ko ata iza janna zalamu hatalat da'u bi mazqin har ra'aita ziliba kad kaga ai ɗalabiya ce har ra'aita amma za a iya tawilin cewa akwai maqulin fi to jumla wadda take habariya fa wasu za a yi mata lirabi bisa cewa sifa ce intanet muna kara idan ta zo bayan nikir kamar kace ja arjulun yarhaku to nan yarhaku sifa ce ga rajul shi yasa a mahallin rafa'a take mahara ya zama ko nikira tsantsa kamar wannan rajulun din wahalu za a mata lirabi bisa cewa hali ce in talar ma'arifata in ta zo bayan ma'arifa kamar ja'a zaidun yarhaku ja'a zaidun yarhaku ta mahara ma'arifata da take tsantsa wa ta malalle zai tana aiki malin a ce sifa ce ko a ce hali ne illa ne ta mahazani idan nikira ba tsantsa ba ce ko ma'arifa ba tsantsa ba ce ina misali kamar a qur'ani كمثل الهمال يحمل أسفارا الجملة يحمل أسفارا تايو محل الجرة تكي دفة شوى سفر همال تايو كما محل النصب تكي دفة شوى حالين ko saboda alhimali ba ma'arifa ce tsantsa ba ko da yake an sa masa a saboda ba wai yana nufin wani jaki muayyani ba duk jaki ma haka su masa take shi yasa kaga bai zama ma'arifa ba ko fa masalu ka masalul kalbi in ta'alil alaihi yalha sautu turuku yalha to shi ba jumla in kamil alayhi la ya yi ya zamo na ati ne ga kalbi sifa ce ga kalbi ya zama a mahallin jarra take ta yi kuma ya zamo hali ne ya zamo a mahallin nasra take saboda kalbi din nan ba nikira ba ce ba kuma ma'arfa tsantsa ba ba nikira ba ce tun da an sa masa amma ko ba ma'arifa tsantsa ba tunda duk kare ma ya shiga a nan shi yasa ba ba nikira ce tsantsa ba ba ma'arifa ce tsantsa ba bin mukutar da abun hukuntawa na mata ne hata ne idan ya zamo ɗauka bisa cewa sifar ba zai hannu ba ko ɗauka bisa cewa halin ba zai ba zai hannu ba amma idan ya zamo bayan da za a ɗauka bisa cewa hali ne to wannan dole a kyale a kan cewa sufa ce idan kuma bayan da za a ɗauka bisa cewa sufa ce to dole a ɗauka bisa cewa hali ne to dole a ɗauka bisa cewa hali ne to alhamdulillah sai mu tashi nan yanzu misali inda yake akwai dalilin da zai hana a ce za ta itibari biyu kamar na Qur'ani a suratul Qamar ina wani subhanahu wata'ala yake cewa wa kullu shay'in fa'aluhu fi zubur fa'alu wa kullu shay'in wa kullu shay'in fa'aluhu fi zubur to yanzu wannan fa'aluhu fa'aluhu dole a yi masa lirari bisa cewa sifa ce duk da cewa kullu shay'in nikira ce ba tsantsa ba saboda nikira an rafa ta ta fita daga ashe nikira ce tsantsa kullu din nan ko nikira ce amma an rafa nikira in aka rafa ta ta fita daga zabowa nikira tsantsa eh to alhamdulillah sai mu tashi alƙawul ko a tashi akan alƙawul alhamdulillah اللهم صل على سيدنا محمد
حقق أجره
نعم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين akan me yake tambaya irin wannan sunan da yake ba ma'arifa din a ba alfumar din a nan an san tafi za a ɗauki ta kenan za a ɗauke ta jinsiya an ce jinsiya wadda duk wani jaki ya shiga ciki kaga ta zama ai jinsiya kenan kaga ba hadiya ba ce ko ɗaya ba wani jaki ne muayyani ba shi yasa ni irin wannan ai za a ce alce jinsiya ita ce al jinsiya shi ita ce wadda kullu ke mai tsayawa ya su yadda yake faɗa a alfiyar sakarira cewa jinsiyatu ne ma na ta a
ya ya faɗa a farida na ce dubu da wani malami a garin nan wata bishiya ya hau sai da ya haddace kullum ya je ya karatu zai zo ya hau bishiya ya ta yi ta yi ta yi sai da ya haddace farida da haka ko to alhamdulillah ba kana da fata a ɗaya salatu fati uku Na hajji bin Ibrahim.